أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم muna daren lahadi mun shigo ranar litinin hudu ga watan takwas hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗai da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da talatin ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai satin da ya gabata mun yi sanarwa cewa ranar asabar ba za a samu damar yin karatu ba amma lahadi da yarda Allah za a samu damar yin karatu zan yi balaguro kamar yadda na faɗa kuma an samu an gabatar da balaguro mun je buɗe masallacin juma'a da aka yi a kwanni shine masallaci na goma sha ɗaya na juma'a a kwanni don haka muna fatan Allah ya waita muna waɗannan masallacin nan a ƙasashenmu. An samu gabatar da karatu na minti hamsin kafin liman ya zo, sannan kuma an yi muhazara a jiya har zuwa ƙarfe goma sha na dare sannan kuma da safe muka baro kwanni Allah ya kawo mu a nan za mu ci gaba da ayyukan da muka saba na addinin musulunci muna fatan Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunnan manzo. kuma Allah ya kashe mu akan waɗannan ayyuka Allah ya taimake mu malam mu tashi aya ta 35 zuwa 36 a cikin suratul nisa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله سبحانه وتعالى يتشي واعبدوا الله كبوتا ما الله ياكو باين الله ولا تشركوا به شيئا kada ku haɗa Allah da wani domin babu wanda ya cancanta a kamanta shi da Ubangiji. Laisa ka mislihi shay wa huwa sami'ul basir wa bil walidaini ihsanan iyayenku ku kyautata musu ko da sun kasance musulmai ko da sun kasance ba musulmai ba sanadiyar su ne wato samun ka ta hanyar su Allah ya kaddarci za a same ka dole ka kyautata musu sai Allah subhanahu wata'ala ce to wa bizil qurba da kuma ma'abucin kusanci an gane ni na alqurba ana nuhin zumunci mutumin da yake akwai zumunci tsakaninka da kai da shi wannan dangantaka ta jini a nan duniya ko da babu dangantaka ta musulunci akwai ta ina fata an fahimce ni don haka wannan haƙƙi ne wanda Allah ce ka ba su daidai abin da Allah subhanahu wataala yayi umudi kada a wuce iyaka kuma kada a zalunce su وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا كما wannan wasiya ce ba ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai ba har ga al'ummomin da suka gabace ta wa id akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsanan wa dhil qurba ina fata an fahimta sai Allah ce to wal yatama sannan kuma da marayi malaman tafsiri suka ce nan Allah ya yi intiƙali min al'usra saghira ila al'usra al-kabira ma'ana nan an yi bayanin wato kama a ce family ko fami wadda take karama to daga nan sai aka cira ta zuwa ga fami babba domin mahaifinka da ‘yan uwanka na jini famin kuce ta gaba ɗaya amma lokacin da aka ce waliyatama da marayi wannan an shiga zuwa ga fami ta al'umma ina fata an fahimta domin yana yiwa marayan nan ba ƙasar ku guda ba yana yiwa marayan nan ba ƙabilar ku guda ba yana yiwa marayan nan ba ku da alaƙa ta zumunci da shi sai Allah ya umurni da aimi da a kyautata musu domin sun rasa ɗaya daga cikin rukunnan taimakon su shine mahaifi ko ba haka ba shi ko musulunci ya ce ai tattalin maraya don mi don ba a san abin da zai kasance ba ina fata an fahimce ni babban misali kuma shine shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tashi a matsayin maraya ya kawo ma duniya alkhairin da ba a taba kawowar irinsa ba kuma ba za a kawo irinsa ba ina fata an fahimce ni Allah ce alam yajidka yatiman fa'awa kaga an same shi a maraya ya tashi bai da mahaif bai san mahaifinsa ba bai san mahaifiyarsa ba amma kuma haka Allah subhanahu wata'ala ya tarbiyantar da shi dan haka kuskure ne ku bar waɗannan mutanen ba ku san irin matsayin da Allah subhanahu ta'ala zai kai su ba ko ba haka ba sai a zo a bashi azaba a walakantar da shi a muna nashi a yi mai komai ƙarshe kuma sai Allah subhanahu ta'ala ya nufi cewa shi zai zama wani abu shi yasa shauki yake cewa farubba saghira qaumin allamuhu sama wa hamal musawwimat al-iraba wa kana liqaumihi naf'an wa fakhran walau tarakuhu كان أذى وعابا فعلم ما استطعت لعل جيلا سيأتي يحدث العجب العجابة yace fa rubba saghira qaumin allamuhu zaka iske karami daga cikin mutane an tarbiyantar da shi an karantar da shi sama ya daukaka wa hamal musawwimat al-iraba ya kare iyakoki ko dokoki na larabawa nan yana zancen kamar irab laraba amma yana nufin musulunci domin ba larabci ba an gane ni wa kana li qaumihi naf'an wa fakhran ya zamanto amfani ga al'umma ce kuma abin alfahari duk da yake na maraya walau tarakuhu da sun bar shi sun yi mai jifar matattan musa la kana azan wa aba da ya zamanto cutarwa ga mutane kuma da ya zamanto abin zargi to shauki ce fa'allim ka karanta mastata'ta matukar iyawarka la'alla jilan yana yiwa wata wato matasa da za su zo sai ya ci yuhdithu al-ajab al-ujaba za su zo su bada mamakin mamaki wanda ba ta gani a duniya ba amma ina munan marayi ga sunan dai sai dai kafirai su zo su dauki wadanda suke so su yi abin da suka ga dama mu kamar dai ba namu bane sai Allah subhanahu wata'ala ce wal masakin kaga miskinai wannan shi ma wato usra ce babba domin cikin al'umma miskinai suna da yawa ko ba haka ba Allah ya yi umurta da a taimake su saboda suna da buƙatar taimako an gane ni waɗansu malamai su su ce faqir shine talaka miskin shine miskini meye bambancin su sabani tsakankanin malamai wasu su ce wannan yafi wannan talauci wasu ce wannan ya wannan talauci an gane ni amma zance mafi inganci talaka yafi miskini zama talaka yafi shi rashi an gane ni domin miskini yana yiwa yana da damar da zai ci da iyalinsa amma dukiya ce an baida ko ba haka ba yace amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr kaga su suna da jirganyar ruwa wadda suke yin aiki da ita domin su ci da iyalinsu amma abin ne bai ishe su ba to da haka wannan shine da zance mafi inganci daga cikin malamai malamai suka ce kalima ta miskin waɗansu daga ciki suka ce ta samo asiri daga as-sukun shine abin da ya tsaya ko ba haka ba in an ce sakan al'amuru abu ya tsaya cak suka ce saboda talaka harkoki ne sun tsaya cak wadanda suka ce a'a kalima ta a miskin ta samo asiri daga asukun shine kankan da kai miskini yana da natsuwa yana da kankan da kai don bai da don haka bai iya yin girman kai kuma dole ne bi al'amura sannu sannu ko ba haka ba sai Allah subhanahu wata'ala ce wal jari bil qurba da kuma makwabci zil qurba ma'abucin kusantaka waɗansu daga cikin malamai suka fassara al qurba anan da abin da ake nufi ita ce kusantaka ta addini ko ba haka ba domin mu musulmai ƴan uwan juna muke ko ba haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ba ha إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون duk inda musulmi yake ɗan uwan musulmai ne wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd da haka da musulmin Niger da musulmin Najeriya da musulmin Afrika da musulmin kasashen Larabawa da musulmin America duka ƴan uwan juna ne shi yasa suka ce zil qurba nan ana nufin makusanci ta hanyar addini waɗansu malamai suka ce a'a nan abin da ake nuhi wal jari zil qurba da wato makauci wanda yake ma'abucin kusantaka ta dangantaka ta jini ko ba haka ba domin wato abin da ake nufi zil qurba makaucinka ne kuma akwai wato alaka ta jini tsakaninka da kai da shi waɗansu kuma suka ce a'a makaucinka ne amma akwai alaka ta addini tsakaninka da kai da shi waɗansu malamai kuma suka fusa da zil qurba ana nuhin wato kusanci na wato wuri kenan sai zama to qurbul masafa wannan yana kusa da kai wannan tsakaninka da kai da shi gida ɗaya wannan gida biyu wannan gida uku to kaga zil qurba wanda ya zama to katanga ku tana lake da juna an gane ko to kowane dai yayi kokarin kawo wannan shi hadisi ya tabbata daga ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha wata rana ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take tambayarsa ta ce inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi ina da makauta guda biyu kuma ina so in yi musu kyauta wanne ne yafi cancantar in yi masa kyauta qal manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ila aqrabihima minki baba wanda an mafi kusa gare ki ta hanyar kofa to shine ya kamata ki yi ma wannan kyauta wannan hadisin imamul bukhari ya fitar da shi sannan kuma imamu ahmad a cikin musnad ya fitar da wannan hadisi to dun dai idan muka ɗauka duk inda ta je ta kawo shi dai dole dai makwabci yana da haƙƙi a cikin addinin musulunci sannan kuma haƙƙin nan dole ne a kula da shi sawa'an ya kasance musulmi ko ba musulmai ba akwai makocin da yana da haƙƙi uku a kanka yana da dangantaka da kai ta jini kaga Allah ya ce wa atidal qurba haqqan yana da dangantaka da kai ta addini innamal mu'minuna ikhwa sannan kuma yana makocinka wal ja'a kaga haƙƙi uku gare shi sannan akwai makoci wanda yana da haƙƙi biyu shine makocinka wanda yana da dangantaka ta jini da kai amma ba musulmai bane ko ko makocinka wanda yake musulmi ne amma ba ku da dangantaka ta jini kaga ta hanyar musulunci da hanyar makotaka amma ta hanyar jini ba ku da shi ko wancan ta hanyar jini kuna da ta hanyar makotaka kuna da amma ta hanyar musulunci babu sai zama to haƙƙi biyu gare shi akwai kuma makoci wanda yake da haƙƙi guda shine makocin da ba musulmai ba musulmi bane sannan kuma ba ku da zumunta da shi ba ku da kusanci da shi amma kuma makocin ka da haka haka zaka kakkasa su kowane ka bashi haƙƙin shi daidai yadda Allah subhanahu wataala iya faɗa ina fata an fahimce ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yake cewa ma zala jibrilu yuwassini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithu jibrilu bai gushe ba yana min wasici da in kyautata ma makocina har sai da na sa tsammanin cewa makocina zai gare ni to mu kuma makotaka yanzu mun kuma irin makotaka ta turawa sai mutum ya shekara goma da makocinsa bai san shi ba iyaka dai sai dai in an haɗu ma mu mu an yi sa'a ma ana zuwa sallah amma wani bai san makocinsa ba musamman karcen manya manyan masu kuɗi inda ƙasaitattun masu kuɗi suke rayuwa wani zai shekara ashirin har ya tashi bai san ma waye makocin nasa ba ina fata an fahimce ni saboda wadata an gane shi ko mai kuɗi makotan da suke kewaye da shi ya san su amma talaka da talaka shi wannan bai san wannan ba saboda ba komai wanda za a amsa gidan wannan shi makwabtaka sai da talaka bai damu da shi ba ina fatan kun fahimta to da haka musulunci ne ya aza wannan akwai haƙƙi sosai ya kamata mu ba su haƙƙin su wannan hadisi muttafaqun alaihi ne bayan imam al-bukhari wa imam muslim wanda yake cewa ma zala jibril wasini bil jar hatta dhanantu annahu sayurithu sannan ummul mu'minin aisha radiyallahu anha ta ruwaito wannan hadisi sannan abdullahi ibn umar ya ruwaito wannan hadisi sannan abdullahi ibn amr ibn al-as ya ruwaito wannan hadisi da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka haƙƙin makotaka haƙƙi ne wanda musulunci ya tabbatar da shi kuma dole dole mu yi kokari mu tabbatar da wannan ibnu mas'ud radiyallahu anhu wata rana yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ayyu dhanbi a'zam wani zunubi ne a mafi girma a wajen Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ka sanya ma Allah kishiya kuma alhali Allah shine ya halicce ka babu zulmin da ya kai wannan domin kafirce ma ni'imar Allah ne ko ba haka ba mutumin da ya kyautata ma yayi ma komai yana zaman tuwa da wanda bai ma komai ba Allah shi ya halicce ka ya halitta ma ƙasa ya halitta ma sama ya halitta ma dukiya ya halitta ya halitta ma matarka duk abin da kake amfani da shi Allah ya halicce shi kuma ka zo ka ce ya kamata ka yi ma wani biyayya ka saba ma Allah subhanahu wataala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak sai Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace qultu thumma ay sannan wani zunubi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka kashe danka makhafata an yut'ama ma'ak ka kashe danka saboda kana jin tsoron ya ci tare da kai wanda ita ce aqidar da turawa suke kawo muna kullun sai a ce ya za mu yi mu ci da kanmu kullun ya za mu yi mu ci da kanmu kaman mu ne muke ci da kanmu ga arzikinmu na ana kwasa ana kai kasashen duniya ana sayarwa amma kuma ana cewa a'a mutane sun yi yawa bayan da za a iya ci muna da kaya mana sai a ɗibi daidai yawan al'umma a kai a sayar kowa ya samu amma ba haka ake yi ba sai a ce a rinka ɗiba kaɗan kaɗan sannan ya ɗiba kaɗan kaɗan sai a bar azzalumai su taushe haƙƙin mutane sai a yi shiru wannan shine dalilin da yasa muke cikin matsala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Mas'ud yana bada labari cewa summa ayyun yace an tuzani halila tijarik mutum ya yi zina da matan makocinsa wanda shine yanzu za a abin ruwan dare game duniya kowa na jiran wani makocinsa ya balaguro musamman inda fasakai suke su haɗa gidan mutum ko ko a rinka ɗaukar randevu don yanzu an bar zancen abin nan salula ce kawai ta isa a tura message kenan magana ta kare a yi randevu wata otel ko wani gida mutum ya rinka ɗaukar matar makocinsa ya haye masa ciki daga baya kuma al'amari ya lalace suna daga cikin manya-manyan kaba'ira a musulunci amma duk ba laihinwa bane laihinmu ne don mu muka kiyaye dokokin musulunci ya kamata makoci da makoci akwai mutunci ba gaba ba ba jiran mutum talauci ya samai kai ba ka zo kana jiran radda al'amuran za su lalace mai ya sallama ya ce to alhaji wallahi ni dai yanzu lamari ya abin nan harkoki sun ja da baya ce to ka gani ai sai da nace maka to yanzu ka za a yi to wani abu na gidan gana ka ai ka san cikin gari na yana ya abanga in ka saida shi ka tsaye can bakin gehen gari kana samun wani kuma ka samu abin da zaka rika sai ayi maza maza abin da zai shiga fata ga Allah kenan a zuwa kama gidan makwata shi na ta sayi yana ta karawa yana ta kara gida babba kamar babarin duniya zai ba Allah ya sauka wal jari dil qurba da makauci wanda yake ma'abucin kusanci da mamunci ko kusanci na wato kofa ko kusanci na zumunci ko kusanci na addini wal jaril junub da kuma wato makoci wanda yake manisanci waɗansu malamai sun fassara shi da mata ita ake nushi makocin ka ta domin tana makociyarka ce tana tare da kai amma kuma babu zumunci asalin tsakankanin ku da kai da ita waɗansu malamai suka ce a'a aljaril junub shine bako wanda ya zo kwana ɗaya kwana biyu kwana uku zai yi tafiya wanda suka ce wato aljaril junub a'a wato makoci wanda yake na nesa gare ka wanda babu zumunci tsakankanin ku da shi ko ko wanda yake ba musulmi ba saboda nan aljunub ko ko wanda gidan shi yayi nisa kenan nan aljunuba dai yana nuna cewa wannan akwai nisa tsakankanin ka da kai da shi in ma ya kasance nisa na addini in ma ya kasance nisa na jini in ma ya kasance nisa na kofa ba zai wuce ɗaya daga cikin waɗannan ba an gane ko wasahibi bil jambi da kuma aboki wanda yake bil jambi a kusa makusanci wanda yake yana gefen ka shine as-sahib bil jambi aljambu shine gefe shine wadansu malamai suka fassara da azzauja matarka sahibci ko ba haka nan bane tana kusa da kai to da an kace bil jambi saboda al alif wal lam lil jinsi wani bai zai ce ba ai ba a ce wa sahibati bil jambi ba nanan al alif wal lam lil jinsi ta shafi dukkan wani wanda yake tare da kai yana gefen ka an gane ko tunda mata Allah ya kire ta abokiyar zama ko ba haka ba yawma yafirru al mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani sahibatihi matarsa ake nufi waɗansu malamai suka fassara shi da a makauci a wato bako ake nufi wanda zai zo ya kwana biyu sai zamanto as-sahib bil jambi kenan domin mafi yawanci bako ana dan neman mishi ɗakin shi can gefe a ce to nayi wannan saboda baki wanda adda imanin ko yake tunanin bakin za su zo mai ko yake kauna su wani kuma a cikin gida ne babu gurin baki sai dai kare an samu kare an ci da shi da ka taso mu wuri sai ka ji haushi zawu sai kai ta kanka baka sake dawowa don ka sa abin nan ko ko a rubuta ma attention chien méchant ko ba haka ba ha saboda mai bukatan mutane Allahu akbar an gane ko waɗansu kuma suka fassara da as-sahib bil jambi shine tafiya ta hada ka da wani a cikin jirgi jirgin ruwa ko cikin jirgin sama ko cikin mota ko kuma dai wani hali na tafiya ya hada ka da kai da wani yana yiwa ma abokin makaranta wanda kuke karatu da shi a aji guda as-sahib bil jambi kenan saboda wannan yana nan wannan yana nan kuna kusa da juna da abin da ya kama da haka ko ko wato wanda da ya tafiya za ta hada ku ko wani abu ya zama to yana gefen kaza ku yi tafiya shi ma Allah subhanahu wataala yayi umurni da a kyautata musu wasahibi bil jambi an yi umarni da a kyautata musu wabni sabil da kuma mutumin da yake matafiyi ne yayi balaguro balaguro yana da hatsari sosai yana yiwa ka je waɗansu abubuwa su same ka yan fashi su tare ka su karɓe dukiya kaga ka shiga cikin matsala an gane ko da haka taimaka ma mutumin da yake akan balaguro abin da ake bukata amma taimaka wannan ta zamanto taimakawa ce wadda ta dace tare da karfin zuciya da ganin irin yadda ya kamata ba mutum ya tashi ba yana son ya sayi balle yara shi ke ne ce jama'a ina neman taimako a rasa mutum guda wanda da ce da ɗari uku ya bashi ce da Allah ka je ka shiga mota sai dai wanga ba da dala biyar dala uku dala hudu dala biyar sai an ce dala hamsin na yanzu gobe in mutumin nan ya dawo ya ce a ce wai wannan mutum mine ne ke nufi yana tashi yana ta damun mutane barawo ko kuma son da yake yitar da dukiya ba dukiya ce ke so ya sarra ba dala hamsin na ya samu dala hamsin ba su bin kuɗin zuwa zuwa balle yara ina ma da rini musulmi mun rasa wanda zai cire doshi kabiya ba mutum ya zai wai kamar mu cikin aikin addinin musulunci babu wanda zai iya buga gaba shi aiki ko da ya fi karfin sa babu wanda zai iya bugun gaba ya irin wannan jika biyu mutum yana son ya tafi wani gari a rasa wanda zai cire jika biyu ba shi me yin shika biyu sai an tsaya ana dala biyar biyar kawai ka ce jama'a ku bari ni na ɗauki nauyin zan biya masa kuɗin mota nawa ne daga nan zuwa balle yara a ce ɗari uku ko jika biyu ga ɗari biyar ka je dala ɗari ka sharuwa akan hanya matsala ta ƙare amma dala ɗari biyu mutum gane ma sai ka iske sai ya yawo masallaci goma nan ya haɗa dala arba'in nan ya haɗa dala arba'in nan ya haɗa dala arba'in nan ya haɗa dala arba'in shikenan sannan ya samu ya samu jika biyu jama'a subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma malakat aymanukum da abin da dama ku tan mallaka shi ma an umurce ku kyautata musu ina fata an fahimce ni shi yasa yana daga cikin ƙarshen wasiyoyi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ku yi ku kyautata ma waɗanda suke a ƙarƙashin ku bayin ku ko kuma wannan zamani da muke cewa babu waccan bauta ba ɗari bisa ɗari ba amma waɗanda suke ƙarƙashin ku ku kyautata musu ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma malakat aibarukum a cikin ayoyi da dama abin da dama kutan mallaka na bayi maza ko mata yana daga cikin akhirul wasaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wato a rashin lafiyarsa wanda ya bar duniya yana cewa as-salata as-sala wa ma malakat aymanukum as-sala kenan usikum bis-sala usikum bis-sala ko ilzamus sala ku lazimci sallah ina muku wasici da sallah wa ma malakat aymanukum kuma ina muku wasici da abin da damar ku ta mallaka ko hannunku ta damar ku ta mallaka imamu muslim da imamu ahmad sun fitar da wannan hadisi daga ummul mu'minin ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda suna daga cikin hadisai na karshe an ce a kyautata musu to amma a wannan lokaci da muke ciki akwai wata matsala shine matsalan ma malakat aymanukum bayi akwai su ko babu ɗari bisa ɗari ga mu nan dai su turawa sun zo su yi mana mulkin mallaka bayan sun kare sun ce to yanzu kun babu wuta bayan sun karkashe na kashewa sun bautar da al'umma ina fata an fahimce ni su ko dan su mutane su ce a babu bayi kuma yanzu ma yakin musulunci jihadi ya kare don haka ba a samun bayi da wannan aya ta tashi aiki ba ya gaya ba wasu kuma su ce a duk wanda suka kama bayi ne wannan za mu tsaya tsaka tsakiya shi samun bayi illa ce wadda take samuwa duk lokacin da aka samu illa an samu wannan hukunci kamar yadda malaman usul fiqh suke faɗa wato al-hukmu yaduru ma'a illatihi adman wa wujuda ko wujudan wa adma hukunci yana tafiya ne tare da illarsa in an samu wannan illa an samu hukunci duk lokacin da aka yi yaƙi aka kama mutane in dai yaƙi ne na jihadi na musulunci ingantacce ya cika sharuɗa akwai bayi domin yaƙi tsakanin musulmai da ƙari- da kafirai ba karewa ba tsoro ne muke ji ba mu da makamai tsoro ne mutane suke ji suna ganin ba yadda za a yi a canza a samu yadda musulmi da su mallaka duniya wa ya gaya ba wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim Allah dauki wannan alkawari amma su waye suka yi irin abin da Allah ya ce Allah ya hudu sufofi in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum sannan Allah subhanahu wataala da ya faɗa wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a da haka mu taimu cika sharuɗa Allah mu gani in taimakon zai zo amma abin da yasa taimakon yayi jinkiri saboda ba mu cika sharuɗa ba shine matsala sallar ba a yin ta Allah da annabi al'amuran na addini cuwa cuwa ne sai an fara sai ka gane ga inda an ka fuskanta ba zai yiwuwa ba Allah ya taimake mu da wannan su sahabbai da Allah ya taimake su gaskiya suke da ita sun ba Allah duk abin da suka mallaka a rayuwarsu ta duniya sannan Allah ya ba su nasara akan makiyansu suka baro makka aka koro su daga garuwansu aka karbe musu ƴaƴa aka karbe musu dukiya aka karbe musu mata aka hana su jin daɗi aka karkashe na kashewa suka yo hijira Allah ce waɗannan masu gaskiya ne lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ba dan komai ba yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula ulaika humus sadiqun Allah ne ce suna da gaskiya to mu amma saboda ƙarya kai tun da ana batun zancen a tsaya a taimaki addinin musulunci babu makarantun nai al'amurra duk na addini an gudu an bar su sai an yi kunya musabaka alqur'ani premier a ce ya cike ki na farko a ce kike ta samu sannan ku je Allah Allah turo muku nasara kuna ganin mutane suna ba da rayukansu suna ba da dukiyarsu suna yin tsaye addinin Allah ya ci gaba amma a zo musabaka ta alkur'ani ayi a kari a ce ma ba a samu wani abu sai an tsaya ana kame kame a dauko turmi guda wanda wata mata ta aiko a ba wanda ya na farko sannan haka muka jira Allah ya taimake mu inda haka ake addinin zai kawo gare mu wallahi bai yiwa amma lokacin da muka cika sharuɗa wallahi Allah zai taimake mu amma matukar ba a cika sharuɗa ba ana munafunce munafunce ana laɓe laɓe ana taimakon addini a munafunce an sanya waɗansu niyoyi waɗanda an ɓoye su wanda duk yadda aka yi wallahi sai lokaci yayi Allah ya bayyana mai gaskiya Allah ya bayyana wanda bai da ƙarya mai mai ƙarya wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin wa minan nasi man yaqulu amanna billah فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب don haka nasara za ta zo in kun cika sharuɗa in ba ku cika sharuɗa ba kafirai za su kashe ku su walakantar da ku babu wanda ya sai magana duk wanda ya dago kai a bugi kas amma lokacin da kuka rike Allah da ikhlasi ba abin da za su yi duka amma imanin ababu irin wanda ake bukata ranke ranke na dole sai an samu imani mai karfi dan haka a takaice abin da nake so in ce akan wannan mas'ala babu wata kabila wadda za ta bautar da wata kabila a ce dan kabila kaza ba dan kabila kaza ne wannan babu shi a musulunci an gane ni sannan kuma bai yiwuwa mu bi kafirai dan yau ba mu da karfi mu ce ayoyin jihadi duk sun daina aiki ai la ikraha fid dini qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy Allah ya ce a sai ai kwana wa qul al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ƙarya ne in an ka samu ikon yin jihadi yi za a yi wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa in lokaci yayi za a yi an fahimce ni amma ba wai haka ne za a jihadi ba cikin shirme babu tsari babu komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta goma sha uku a Makka ba a umurce shi da jihadi ba lokaci bai yi ba saboda su kansu waɗanda aka son aima jihadin su ba su son addinin dalilin da yasa ba su addinin ba su iya sawar duke su da addinin ya ci gaba to kaga babu zancen jihadi ya za a yi a jihadi lokaci bai yi ba a nemi sharuɗa a nemi lokaci in lokacin ya kai za a yi to sai dai waɗanda aka kama mahaifansu tun bauta ta musulunci an gane ni sai zama to an haife su cikin wannan bauta muƙaddarta muna da tarihin shekara ɗari biyar an yaƙin musulunci wani baban shi an ci su da yaƙi an bautar da su to wannan mutumin matuƙar ba a ‘yanta shi ba wannan bautar akwai ta amma kuma sai an tabbatar suwa a shar'ance gashi kenan a yanzu yadda majalisar ɗinki duniya suke cewa babu bawa a duniya ba gaskiya bane yan taliban sun kare daular su ta addinin musulunci ko ba haka ba duk sojin da za su kamawa na amerika matsayin bawa shi ki ina fata mu ne bawa ne don yakin kafirci da musulunci ne ba wani abu suke nema ba musulmi musulmai ne aka iske aka yake su aka kore su daga kasar su ko ba haka ba kenan da sun kama sojin amerika ya zan bawa domin yakin musulunci ne amma irin wani yaki wanda ba na musulunci ba a zo ana hayaniya wannan ba za mu ce bauta ba ce to irin wannan in aka diddigi aka gano cewa can kakakin na shi na farko sun zan bayi na musulmai kuma ba a yantar da su mutu wannan matsayin bawa yake amma kuma ba haka bane kawai za a shaci faɗi kawai ka sato mutum ko ka zo kawai ka ce duk kabila kaza bai ka ce wannan ba haka nan bane da haka dole abu da yake na bukatar sai ai taka tsantsan wannan shine mawqifi na musulunci Allah ya ganar da mu da haka waɗannan mutanen wa ma malakat aymanukum an umurce mu da mu kyautata musu ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ba mu labari wato wani mutum ya yi ruwaya ana kiransa Ma'rud ibn Suwaid Ma'rud ibn Suwaid yake cewa wata rana laqitu Aba Zarrin bir Rabza na hadu da Aba Zarrin a Rabza ko sunan wani wuri ne wa alaihi hulla yana sanye da wata kyakkyawar hula an gane ni wa ala gulamihi hulla sai kuma digga bawansa shi ma yana da irin wannan hula ya sako irin mai kyau a sai ni mamaki da rasa gane ina mai gina ina wanda ba mai gida ba ko ba haka nan bane yadda masu gidaje sun fi son a bambanta tsakankanin su da wayannan annabaya ko ba haka nan bane wata rana wani mai kuɗi ya ɗauko yaron sa daga wani wuri zai je wani wuri sai yaron ya koma baya an gane mai gida yana tuka mota zai yi daga ko da ya dan duba cikin madibi wannan da ake cewa retrovisor sai ga yaro ya yi babbar riga hakan ga sai ce kai ba su iskanci da wamin nan gaba kenan ka a ce waye shi na yana tuka mai gidan shi ko ba haka ba fasa'altuhu an zalik sai ni tambaye shi me dalilin da yasa shi yana saye da hulla kuma ɗalibin sa yana wato yaron sa ko bawon sa yana tare yana saye da hulla fa qala sai Abu Dharr yace inni sababtu rajulan ni nayi nayi zagayya da wani mutum koko na zagi wani mutum zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ayyartuhu bi ummi sai ni aibanta shi da mamma ni ce mai yabda sauda ya kai dan bakan mace koko ya kai kaza kamar irin yadda muke faɗa yanzu duk in ka tashi Allah ya ma baiwa to za a koma ne zuwa ga iyayenka in babban mai kuɗi ne sai a ce uba ne takalmi shi ka gyara to yau uba ne na gyara takalmi na ruwanka da gyara takalmi da uba ne mi sha ma kai to shi wanga Allah arziki Allah ya bashi ina ruwanka ko ba haka ba ina ruwanka sha'ir yace kun ibna man shi'ta waktasib adaban يغنيك محموده عن النسب ليس الفتى من يقول إن واتو إن الفتى من يقولها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي kun ibna man shi ita kazan duk dan wanda kake so in kana so a ce shugaban kasa Amerika ai ko shugaban kasa ina ne yace amma ba wannan bane muke bukata dan wane dan malam wane dan alhaji wane dan kaza dan kaza kai waqtasib adaban kai kokari ka samu sani kai kokari ka samu ladabi da ke mu'amala da mutane yace yughnika mahmuduhu anin nasabi shi wannan yabon da zaka samu a matsayinka na mutum nagari ya wadatu ba sai an koma an san mahaifinka ba ko mahaifiyarka innal fata man yaquluha ana za yace jarumi mutum nagari wanda ake bukata wanda kai cewa ha ana za ni ne wane ne mahardacin alkurani yace ni ne wane ne shugaban kasa ni ne wane ne wanda ya gina masallaci ni ne ha ana za laisa alfata man yaqulu kana abi ba wanda ga zuwa bane yazo ce fara ce ai baba na shine kaza ai baba na shine kaza to da baban ka shine kaza kai kuma kake shine mun karsa a musulunci to dan haka zancen ka ce mun wani mai kuɗi baban shi ko sai ka sai suwa ko mamma sai tsara ta ka sai suwa komi komi wannan ba sha'anin ka bane in dai bai kyautata musu nan kan bai kyautata ba amma dan uwa sai ta yi zamanin sai da tsala Allah bai ce duk wanda mamma sai ta yi zamanin sai da tsala bai ba shi dukiya Allah bai ce haka ba kai na hankalin ka baka wannan فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فأيرته بعمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله إلى أمنت الله سبحانه أغريشة يا أبا ذر يا كي أبا ذر أعيرته بعمه ينزو ذاك أيبا تاشد من مسا me ya alaka shi ba shi ya halitti man masa ba ba shi ya yi ta da wata sifa ba ba shi ya ta da kaza ba shi ya ta da kaza ba ko man mashi karuwa ce ba shi ya ce ta zan karuwa ba amma muku abin da aka bukata kenan wai a kaskantar da kai innaka mru'un fika jahiliya yace kai mutun ne akwai dabi'o'in jahiliya tare da kai domin yin ta'an cikin nasaban mutun yana daga cikin al'amura na jahiliya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba za a bar su ba sai duniya ta tashi da Allah ya ma baiwa kokarin da suka samu inda za su yi maka banda su ce kaza su ce kaza su ce kaza to kuma yadda baiwar da Allah yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ikhwanukum khawalukum waɗannan ƴan uwanku ma'ana bayan nan waɗanda a tare da ku ko karkashin ku khawalukum ai baiwa ce Allah ya baku wato Allah ne ya damka su a hannunku shine khawalukum fi'ili na khawala yana nuhin an ba mutun ina fatan kun fahimta yana nuhin an ba suwa wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum shine khawalukum an baku Allah ne ya dora ku akan su yana yiwa kana da shekaru ka ga yara karkashin ka to ai ba dole bane Allah ne ya ba yaro kuɗi kai baka kuma karkashin sa ko ba garan bane yaro na akwai manya suna nan da ya zabo da yayi magana sai sun sai sun duka eh sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum Allah ya sanya su karkashin ku faman kana akhuhu tahta yadihi wanda dan uwansa ya kasance karkashin sa falyut'imhu mimma ya'kul ya ciyar da shi daga abin da yake ci ya kamata in ka ci abin kwarai ka bari yaran ka su ci abin kwarai gurgurdon hali ba a ci banda ba wala tusrifu amma kai ka ci abinci na gari waɗanda a karkashin ka yaran ka suna cin abin da bai dace ba wannan za a tambaye ka wal yulbisu mimma yalbis ya sanya mishi irin sutar da yake sa ko bai sa irin taka ba a gane yana cikin wadata shine abin da ake so a ce an gane ko wala tukallifuhum ma yaghlibuhum kada ku kallafa musu aza musu abin da ba su iya dauka mu ko yanzu in kana karkashin mutum duk abin da ya umurce ka so ka sai kai in ka ce lokacin sallah sai ce sannu musulmi shi wai ka je sannu musulmi wai kai shi ba a ga mai lokacin sallah tun da kana da bukata karkashin sa ko ba haka nan bane in ka zo neman taimako sai yayi maka wulakanci shi dai ba a gaya mai wani abu tun da Allah subhanahu wataala ba shi Allah na ya baka iko fa in kallaftumuhum idan kuka dora musu wani aiki fa a'iduhum ku taimake su ba girman kai bane ko matar ka kasa aiki kaga ta kasa sai ka taimake ta wannan hadisin muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da wannan hadisi hadisi ne ingantacce bai da wata kura ka taimaka musu ka zama to kana da dabi'a mai kyau ka taika dibi kasashen turawa darekta kullun yana zagayen ma'aikatansa yana dibin ya suke gudanar da aiki in akwai wanda ke bukatar taimako ya taimaka masa in akwai kaza ayi kaza wanda ya kasa ko da biyan sai na wata lura bai iya ana iya taimaka masa amma ba wai zama to biyan ka bai iya biyan lalura ka ba kuma kana aiki sai dai al'amari ya lalace ka ka dina wannan aikin wannan ba taimako bane waɗanda suke neman mana dukiya ba za mu iya taimake su to balle ma wanda ba bai neman mana dukiya da ka sallaba kana susa kai kace alaji wallahi na dan tahona in ganka akwai abin nan sai ce lahiya ce a wallahi alaji ai mata ta ce ta haihu mata ka ta haihu eh wata na wata tara yanzu kai duk wata tara ka san mata ka tara ciki an baka da rago kaji abin da zai ga maka wata tara wai kai baka da wayo baka da dubara shi yasa abaka abin ga baka tara kudin rago ba kina yanzu zuwa gaba duk mutumin da yake so yi mata ta ciki inda tana kana sai ya je ya faɗa ma alajin karcin su ka zo ka ce mai alaji to ina son haɗe mace ciki kaka ka yarda don kaɗin zuwa wata tara su cika hawa abin da rago ce to in ya yarda ce to ka teka in wata tara sun cika ina baka rago to in ba haka da baka suke so mu musa abin da suke bukata ba duk yadda kake ganin kai wata tsiya ne ba wata tsiya kake ba dukiyar nan ta Allah ce Allah ya karbe ta cikin bala'i zaka komawa Allah na barin ka da dukiyar kaskantar da kai baka da kima cikin mutane baka da daraja kai ba kowa bane yadda kake mutane haka suke bai wannan da Allah baka lana yake shiga ta wuri amma abin da ya sa mutane suke cikin bala'i saboda sun kibin dokar Allah Allah ya ce ku girmama mutum dan Allah kun kiya kun nuna ma mai kuɗi in ya faɗi ƙarya ku ce gaskiya ne shi yasa ku ku Allah ya wahala da ku bayan da gare su suna muku walakanci suna kaskantar da ku suna muku abin da suka ga dama kun ba ku da izinin magana ɗanka na da dukiya ba ka gaya mai gaskiya shi na ta abin da ya ga dama sai shiga da cewa dukiya kake bi gaya mai gaskiya in ya ce a ja da kai da shi a gani kowane na zai shan wahala daure ma talaucin ka bar shi da dukiya sai sai na gani wanda za a yi shi samu wani mahaifi wanda ba kai ba amma kana ta kwaɗai ye da ka zo ka ce kaza kullum kana ka mai lalura kana duke da kanka kana duke da kanka kana zo jublu tsoro ne in ya saba ma Allah baka mai zancen sallah kai kullum in ka zo ka gobe ka ko an ce ma bai sallah yana shan giya baka mai wa'azi abinda da ka so shi baka taka ambulance shi yasa ba yadda za a shige mutunta ka in yace bai dan Allah nuna mai shi ba kowa bane wallahi da zamu yi hakan gada mun huta amma duk wanda adda matsayi za a girma shi ko ba ko tsine ma mutane yake yi mai matsayi a cikin gwamnati tsine ma mutane wallahi sun zo mai kuɗi ko tsine ma mutane yake yi bai sallah bai kuma ba mai mai magana shi yasa har suka ɗauki kansu su sun kai inda ba a gaya musu gaskiya wannan kuskure ne ba kowa bane abba iya gaya ma gaskiya ba wani sai dai in tsagewa za ka yi ka rabu bi ka tsage amma duk wanda ya saba ma Allah mu sai mun faɗa abin da Allah ya ce don duk abin da kaka takama da shi wallahi Allah ne ya baka shi kuma baka da wata kima baka da daraja sai ka bi Allah wanda duk bai bi Allah ba kaskantace ne haka Allah ya faɗa mu babu ruwan mu abin da duk kaka takama da shi bismillah akwai Allah wannan shine munafunci yayi yawa munafunci yayi yawa shi yasa Allah yake azartar da mu da su mai kuɗi ya walakantar da kai saboda rashin gaskiya bi gaskiya Allah ka gani bi Allah ka gani in ka bi mutum don Allah abota wadda abokantaka wadda ake tsakani da Allah tana rabuwa ne ba ta rabuwa abu wanda ake saboda maslaha ta duniya karewa take yi saboda kana tare da shi kana da kasan yaron shi shi ko yana yana kyakyata hankalinka in ka gaya mai gaskiya ce a ni ba ni alaka da kaza kaza sai so shikenan ba shikenan ba kai kana ganin dukiyar ka ta ishe ka ko to ni ko akwai Allah wani da ya zauna tare da wani mai kuɗi abokinsa ne da ya kuɗi kawai sai ɓata rai yanzu da ya ganshi sai sai sai shi tunkushe huska ya ce a kai ni akai tarani muqbilan wa tasudda anni وتزعم أنني أبغي رضاك سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقري يدوم ولا غناك yace talani muqbilan dan kaga na huskanto bakin kofarka da ka gane ni bakin majalisar ka wata sudda anni sai ka kauda kai da gare ni ka tunkushe huska ka san dabi'a suke nan wa taz'umu annani abghi ridaka kana sa tsammani ni yarda ka nake ba yarda Allah ba sayughnini alladhi aghnaka anni wanda ya wadata ka da ni Allah ni ma zai wadata da ni da gare ka fala faqri yadumu wala ghilaka talauci na ba zai tabbata ba ya dore kai kuma wadata ka ba za ta dore ba shi yasa sai kaga mutum ya walakantar da mutane karshe Allah ya walakantar da shi ya kuma shine ayyaron su Allah ya sauka wa ibn sabili wa ma malakat aymanukum da kuma abin da dama ku tan mallaka inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura haqiqa Allah subhanahu wata'ala baya son man kana duk wanda ya kasance kaje wanda Allah bai so mukhtalan mutum wanda yake mai takama mai jiji da kai alkhatul wato tabi'a ce tana cikin ran dan adam mukhtal mutum mai jiji da kai fakhuran mai alfahari in kana son ka bambanta su sai gane shi mukhtal yana da alaka ne da jiji da kai cikin jiki an gane ni cikin zuciyarka kana jin kafi mutane kima cikin tafiyarka kana jin kafi mutane kima kana tin kahu cikin ɗabi'o'inka ka faɗi magana wadda ba gaskiya ba ce wani na faɗa magana ce ni na nace ko akwai wanda ya sai sadata ƙarya za ka faɗi ka ce ba abin da ya sanar wallahi ƙarya kake mu da ka faɗi abin da baka ce wallahi cewa zamu yi ƙarya kake in akwai abin da za ka yi wallahi kai amma wallahi in ka kwaɗi ƙarya duk wanda ya kwaɗi ƙarya ƙarya ta babu wani bambanci in kuma mutum ya kwaɗi gaskiya wallahi ko cikin rami shi ka kwana gaskiya faɗa bakin sa kenan in kuna son ku gama lahiya amma tanka an ka ce an san mutum mazinaci an san mutum makaryaci an san mutum munafiki a je ana mai kuwa duniya tana mai tafi a ce shine annabi gaskiya wallahi wallahi ba ku ce ta cikin wahala har abada don Allah ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan in ka kwade gaskiya sai a ce ka haukaci in ka kwade gaskiya a ce ka san kakkwade da wani fa kun san shi na ba ta mutane harka wai abin da ya saka ka bata harka saboda kana faɗin gaskiya shi yasa ainihin sun duk a tai da waɗanda ga yin shiru a tai haka nan ko taro za a tafi yayin an ka tafi a kodan da ba a so su ɗauki magana saboda an san gaskiya za su faɗa in sun faɗi gaskiya kuma lamari ya lalace sojojin Nijar suka tafi wajen formation a ƙasar China shikenan azumi ya kama kafin azumi ne sai suka tafi su ko azumi ya fara da 'yan kwanaki da aka zo sai aka ce musulmi ana neman musulmi su koma gefe mafi yawancinsu sai sun kaji tsoro musulmi kinan maido mu za a yi ba mu samun farmasiyon kowa sai rubuta shi kirista na sai aka samu wasu daga cikinsu sai suka rubuta su musulmi to kaga da yawan ga ya rubuta shi musulmi ne in dai ba a ba shi farmasiyon a dawo da shi gida ko ba haka ba tunda mutanen can ba su da akwai ubangiji ba ashe abin da ake son a yi wanda an musulmi za a kawo mai sahur kuma za a ɗauke mai wasu awoyi na aiki shi ko wanda rubuta ba musulmi bane zai ci gaba da aiki Allahu akbar inna Allah haqiqa Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura Allah bai son mai takama mai jiji da kai mai tinkaho mai tumbatsa fakhuran mai alfahari shine wani shine wani shine wani wanda sun kasance cikin al'adodi na mutanen jahiliya sannan kuma Allah bai son mai son waɗannan mutane in ma ba kai yi kana son waɗannan mutane Allah bai son ka talakawan daga son masu irin wannan alfahari Allah bai son su dole in kana son wato in kana son Allah ya so ka sai ka so Allah ka so wanda Allah yake so in kana son Allah ya so ka sai ka kyamaci wanda Allah bai so an gane ni kuma ka bar abin da Allah bai so dan haka in kai ba mai girman kai bane ka gane ni in kai ba mai alfahari bane kuma sai ka koma baka son wanda yake alfahari amma kai ba kai kana son mai yi har yanzu baka fita ba domin makiyan Allah ne kake so shi ko bai yiwa mai son makiyinka ya zama tomi ya zama to masoyinka ko ba haka nan bane wanda Allah bai kauna in ka ce kana son shi to wallahi baka son Allah shi wannan dole sai kun yarda da wanka ina fata an fahimce ni Allah ran mu ci gaba mala akwai lokaci alladina yabkhalu
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله ويكتمون يكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا wannan shine malamai suke kira at-tafsirul muttasil shine a karanta aya sai a kawo da zata fassara ta bayan ta kai tsaye wannan suna kiransa at-tafsirul muttasil alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ويسوع الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فسر السكينا أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق kaga nan su ne kaza su ne kaza ba wai sai ka ci ma Allah albasa ba a'a ka bari nan shine zai bayani da kansa wato inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura waye su sai ce allazina yana yiwa wani ce a to can ai man an kace ko ba haka ba to ya kace allazi dan mi aka ce allazina ina fatan kun fahimta man a cikin larabci wato ma'anarta lafazinta ta mutum guda ce amma kuma wato ma'anarta jam'i ce tana ɗaukar mutane da dama amma lafazinta na mutum guda ne an fahimce ni kenan in duk kawo man yana yi wa mutum ɗaya nake nufi man allazi dakhala dar wane ne ya shiga gida an gane ni kuma wani lokaci sai in ce man allazi na dakhalu dar su waye ne suka shiga cikin gida yana yiwa ya ɗauki mufrad yana yiwa ya ɗauki jam'i ina fatan kun fahimta masaluhum ka masalin ladhi istawqada nara فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم هم هم هم هم كذا الذي يتي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر سيتي وما هم بمؤمنين كذا يتي وما هو بمؤمن با إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين سيتي من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون da haka nan da an ce inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura jam'i ake nufi dan yace allazina inda mutum guda yake nufi da sai ce allazi an gane wannan allazina yabkhaluna kaga in kana son ka gane waɗannan mutanen masu takama masu alfahari allazina yabkhalun sune waɗanda suke yin rowa an gane ni suke hana ma mutane abinda Allah subhanahu wataala ya basu wa ya'muruna an-nasa bil bukhl sannan suna umurtan mutane da su yi rowa ko wa ya'muruna an-nasa bil bakhl domin qira'ata Hamza da qira'ata al-Imam al-Kisa'i da qira'ata Imam Khalaf sun karanta bil bakhl kai ko ka san al-bukhl ana cewa al-bakhl ana cewa al-bukhl kamar yadda ake cewa al-urbu kuma a ce al-arab wani lokaci a ce al-hazanu a ce al-huzn an gane ni in an ce alhuznu shine mi shine bakin ciki alhuznu kaga dhamma aka yi ko kuma alhazanu menene shi bakin ciki wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur ko ba haka ba to dan haka in ka ce alhazan ko alhuzn ko ka ce albakhalu ko ka ce albukhlu ko ka ce al'arabu ko ka ce al'urbu duk ma da shi guda waznikin yana iya dauka ina fata an fahimce ni kenan wa ya'muruna an-nasa bil bukhl suna umurtan mutane da yin rowa wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli sannan suna boye baiwar da Allah subhanahu wata'ala ya ba su na falalarsa wa a'tadna lil kafirina azaban muhina Allah ce mun yi makafirai tattalin azaba wanda suke ta wulakanci dan haka dai a takaice yana da kyau mu gane menene girman kai a musulunci kaga nan Allah subhanahu wataala ya fassara ko suwaye ake nufi da girman kai wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana a cikin sahabbansa Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya da shi ko Allah ya ƙara yarda da shi yake cewa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace la yadkhulul jannata man kana fil fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr duk wanda akwai cikin zuciya ta gwargwadon kwayar zarra ta girman ka ba zai shiga aljanna ba to kaka girman kan nan ko ana iya bari nai wala yadkhulu an-nar man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min iman ba zai shiga wuta ba wanda cikin zuciya ta akwai gwargwadon zarra na imani to irin waɗannan hadisan ne sai khawarij da mu'tazila sai su dauke su an ce bai shiga aljanna na shiga to kaga na za a yi a za a kalli imanin shi da kuma girman kan nashi wanda ya rinjayo da shi ayi aiki da shi ina fata an fahimce don kakka ce nan magana annabi ta cikaro ai an ce la yadkhul jannata kaza la yadkhul jannata kaza to aya annabi zai faɗa wannan magana sallallahu alaihi wasallam ina fata kun fahimce ni fa qala lahu rajul sai wani mutum yana zamane tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu yu'jibuni an yakuna thawbi hasana ina so a ce sutura ta tana da kyau ko ba haka ba in hito cikin mutane in ga na su ko sutura kyakkyawa wa na'li hasana ina son kuma takalmi na su zamanto takalmi na masu kyau a wata riwaya ba wani mutum yace sai anka ce qila wani mutum yace innar rajula mutun haqiqa yuhibbu an yakuna thawbahu hasan yana son sutura shi ta zamanto kyakkyawa wa na'luhu hasana kuma takalmi su zamanto takalmi ne kyakkyawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kare ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne kuma Allah yana son abu mai kyau ko ba haka ba akwai saɓani tsakankanin malamai da munakasha kan shin aljamil yana daga cikin sunayen Allah kuma daga cikin sunayen Allah ibnu usaymin a cikin littafin sa wato qawaidul musla fi tauhid asma'illahi alhusna kadiba zaka ga bayanin da ya kawo da maganganun malamai nan babu lokaci a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yuhibbul jamal Allah yana son abu mai kyau amma tsaya ka ji walakinnal kibra sai dai abinda ake nuhi da wato girman kai man batsar alhaqa shine mutumin da ya ƙi karɓar gaskiya ga ta ya gani ya san gaskiya ta ce bai karɓa ka karanta mu mutum aya ba magana ka bace ka karanta mai hadisi ba magana ka bace yace yoshi yaro zai tsaya shi na faɗa min magana in dauka ai ba yaro ne ka gaya ba sako Allah ne aka gaya ba amma mai kuɗi in yaro ne sai shi kire shi aike shi to dan mi shi wannan yaro kire ka aike ka dan mi ka tafi tunda yaro bai aikin ka ya an kai yaro yake dumka ma riga kai da ba tela ba ya an kai yaro shi ke tuda ka cikin mota kai ka inda baka da in baka da farmi ya an kai haka to wannan wato batsar alhaq kaga gaskiya kake karbarta kana cikin siyasa in yan adawa sun kai abu ka ce a ƙarya ne suke kuma ka san gaskiya suke in kuma an kai wani abu cikin fartin kudar shin gaskiya ka zaura ka ce gaskiya ne kaga ka san gaskiya kiri da musu kake karbarta man batsar alhaqa wanda ya wato ki karbar gaskiya yayi girman kai an gane wa ghamasa an-nas ya walakantar da mutane kai in ba kai ba kowa ba komai bane shi yasa ibnul qayyim yace duk mutumin da yake da girman kai to kamar mutum ne wanda ya hau duci kololuwa dan sama kwarai akwai wani duci da akwai a wato capital headquarter ta Najeriya Abuja na mace sunan ducin nan wajen Sulisha Ice Rock ko Zuma Rock to kamar mutumin da ya hau Zuma Rock ne idan ya dubo kasa ya yi shigar mutane yan kanana suna da suna da girma a wajen sa to su kuma sun katar da kaiwa to uwa ɗaya ba ɗaya kenan yadda yake ganin mutane yake suka ganin sa duk mutum wallahi duk yadda Allah ya baka mulki da kuɗi in dai baka mutunta mutane can cikin zuciyar su sai dai munafakai amma wallahi wallahi banza da yohima ta hika wajen su shi wannan ka'ida ne Allah shi muna mai kyau a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-kibru batarul haqq abinda ake cewa girman ka shine mutumin da yake karbar gaskiya ko ba ka ba wa ghamtun nasi da mutumin da ya walakantar da mutane ko faɗi magana ka ce kai ƙarya ne amma kai kana jira in ka faɗi magana kai a ce gaskiya ne imamu muslim da imamu tirmidhi su suka rawaito wannan hadisi malaman lokaci suke cewa anan mu yi hattara a wani lokaci akwai al-bukhlu ko al-bakhal kamar yadda muka faɗa a cikin wata qira'a sannan akwai ash-shuhu to akwai bambanci ko babu imamu abi hilal al-askari a cikin littafinsa akwai wani littafi da ake cewa al-furuqul lughawiyya littafi ne da muhimmanci ga ɗalibin ilimi littattafai ne na lugha wanda suke taimaka maka yi zurfin ilimi kamar alfuruqul lughawiyya kamar alfiyatu ibn malik fil musallasat al lughawiyya kamar al alfaz al kitabiyya na abdurrahman al hamadani kamar da adabul katib na imam ibn qutayba da sauran littattafai suna da muhimmanci ɗalibin ilimi ya karanta su yadda kalmomi kana ganin kamar ɗai ne amma sai a nuna ma akwai bambanci mu dai abinda mun ka sani an ka ce al mu ce rowa ko rewa ko ba haka ba in an ka ce a shahu a ce rewa ko a shi gida ko akwai wani abu babu bayan wannan ya ce a'a akwai bambanci da kankanin su ka diba cikin furukun lugawiyya ya ce in an ka ce albukhlu shine mutumin da yana da yahana shi ko ashuhu shine mutumin da ko yana da ko bai da bai fatan ya bayar gashi matsiyaci amma cewa shi ni wallahi ko Allah ya bamban ba kowa ko ba haka ba don haka ba a sifanta mutum da albukhul sai in yana da dukiya amma ashuhu ko talaka ana sifanta shi da ita shi yasa Allah ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun wa uhdirat al anfus shuh ga ka matsiyaci amma kana wata kai ko kada da baka ba mutane kaga an yi hasara don ga kada mummunan niyya tun kada matsiyacin ka sai ka mutu kuma da tsiya wannan shine ina fata an fahimce ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace da Allah yace allazina yabkhaluna sune waɗanda suke yin wato rowa ba a kawo da mi suke rowa ba an gane ni yace to anan komai da komai zai shiga a ciki amma mafi girman rowa wadda za ta shigo ba rowar da muke tunani ba mu an gane ni ita ce rowa ta dukiya a'a ita ce rowa ta ilimi babu rowar daga halaka al'umma sai ta mi sai ta ilmi da haka malamai sun fi wato masu dukiya laifi a wajen Allah idan suka hana abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba su domin al'ulama warasatul anbiya su ne magada annabawa kaga mutumin da ya hana ma gadon da annabi ya bar ma yayi mutumin da ya hana ma gadon da babanka ya bar maka domin al'umma ba ta rayuwa babu ilimi duk wannan musiba da muke ciki saboda malamai sun ki tsayawa tsayin daka su yi da'awa su faɗi gaskiya sannan sun ki tsayawa tsayin daka su karantar da 'ya'yan al'umma al-bukhlu bil ilm ashad yin rowa da ilimi shine an mafi tsanani ba wai yin rowa ba da kuɗi ko da abin da ya kama da haka wallahi wanda ya hana ma dala goma kai tsaye yanzu kana tsaya wani shi baka dala ashirin amma mutumin da ya hana ma ilimi yana yiwa in lokacin kuruce ka wuce har abada sai ka mutu da wannan tambon don baka iya samun ilimi imam shafi'i yace wa man lam yadhuq dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhulla al-jahli tula hayatihi wa man fatahu at-ta'lim waqta shababihi fakabbir alayhi arba'a li wafatihi yace duk wanda bai dandani kaskanci na ilimi ba malamai su su baka wahala ko da lokaci daya yace kai ko sai ka kwada da ruwan jahilci sai ka bar duniya tajarra'a dhulla al-jahli tula hayatihi zaka mutu da kaskanci lalle baka zo wajen malamai ba lalle baka mutunta su ba kai ko sai ka mutu baka iya wankan janaba ba wannan ka'ida ne wa man fatahu at-ta'limu waqta shababihi imam shafi yace duk wanda ilimi ya kubce mai lokacin kuruciya yace to fakabbir alaihi arba'a li wafati kai mai kabbara hudu da mutuwa ya mutu gawa kabbara nawa ake mata kabbara hudu dan haka waɗanda suka fi kowa cin amana a duniya su ne malamai su ne suka hana ma mutane wato abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su na ilimi duk ma duk annabin da Allah aiko an ce isar da sako isar da sako duk malamin da Allah ba ilimi Allah ce ya faɗi gaskiya irin abin da Allah subhanahu wataala ce amma ga mu nan muka koma muna koyi da malaman Yahudawa wanda Allah ya ce wala talbisu al-haqqa bil batil wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun qul ya ahla al-kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa antum ta'lamun qul ya ahla al-kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajan wa antum shuhada lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم أنا نونا من lokaci ya matso yayi sai mu yi hakuri abinda muka samu Allah ya samu sa albarka abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta mana sai sati mai zuwa Allah kamar dare wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh